إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصحت الأمة وجاهد في سبيل ربه أتاته له اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في وكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعض عباد الله جهاد النفس من أعظم الجهاد وهو واجب على كل مسلم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم لهذا عباد الله قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى يقول جهاد النفس أربع مراتب إهداها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معائشها ومعادها إلا به الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وعذا الخلق ويتحمل ذلك كله لله وإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين عباد الله النفس الإنسان إذا لم يتزكى ولم يتدحر عاقبته في الآخرة كزي وكسران لهذا أقسم الله تبارك وتعالى في سورة من سور القرآن بالأصر ألا أن كل إنسان فهو في خيبة وخسر مهما كسر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع الأوصاف الأربعة هما الإيمان ويشمل على كل ما يقرب ما, ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع الثاني الأمل الصالح وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا الثالث التواصي بالحق وهو التواسي على فعل الخير والحص عليه والترغيب فيه الرابع التواصي بالصبر بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل على فعل أو أمر الله تبارك وتعالى وترك المحارم الله وتحمل أقدار الله عباد الله التواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين بهما قيام الأمة وصلاحها ونسرها وحصول الشرف والفضيلة لها كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاتقون عباد الله لقد ثبت بالتجربة والمشاهدة أن المرض إذا أهمل ولم يعالج انتشر في الجسم وعصر علاجه بعد تمكنه من الجسم وكذلك المنكر إذا ترك فلم يغير فإنه يلبس أن يعرفه الناس ويفعله كثيرهم ويفعله كبيرهم وصغيرهم وعندئذ يشبه من غير سهل تغييره أو إزالته ويومها يستوجب فاعله الإقاب من الله الإقاب الذي لا يمكن أن يتخلف بحال إذ إنه جار على سنن الله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير سنة الله التي قد خلت من عبادي أو سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا عباد الله أن النفس البشرية تتعاد إلى القبيح فيحسن عندها وتعلف الشر فيصبح طبيعة لها فذلك شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن المعروف إذا ترك ولم يؤمر به ساعة تركه كثير من الناس ويشبه فعله عندهم من المنكر وكذلك المنكر إذا لم يبادر إلى تغيره وإزالته لم يمضي يسرا من الزمن حتى يكسر وينتشر بل يرونه يوما هو من المعروف بعينه وهذا هو انطماس البصيرة ومسك الفكر من أجل ذلك أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأوجبه فريدة على المسلم على المسلمين كل بقدر طاقته إبقاء لهم على طهورهم وصلاحهم ومحافظة لهم على شرفهم ومكامنتهم بين الأمم والشعوب ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أقول ما قال إن صبا فمن الله وإن أقطعت فمن من الشيطان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kada yake ba shi da abokin tarayya a sammai da ƙasai muna ce da wannan shahadar bisa annabi sa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne kuma jakada ne na Allah wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka ina yi wa kaina da al'ummar musulmi wasici bisa jin tsoron Allah mai girma da buwaya da kuma tsayawa kan dokokinsa domin Allah ta'ala ya fara wannan wasici da kansa alkur'ani da yake cewa ya wasici gare ku da waɗanda suka gabace ku cikin ahalul kitab akan ku tsaya kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala bayan wannan ya'yan uwana cikin addini fuskoki masu albarka da annashuwa wanda muke zata mana kasancewa cikin inuwar Allah a gobe alkiyama mu sani cewa yaƙar kai daga miyagun ɗabi'u da munanan ayyuka iya cikin yaƙi mafi girma ga ɗan adam wanda su malamai suka sawa wannan mawdu'i suna da jihadun nafs mutum ya yaƙi kansa wajen raba kansa da miyagun ɗabi'u da miyagun halayya wanda ita shari'a ta kore su daga dukkan musulmin da yake so ya zauna lafiya da shi da Allah wannan kuma wajibi ne akan kowane musulmi ya yi ƙoƙarin tsarkake ransa ya tarbiyyantar da rayuwarsa yasa Allah ta'ala yake cewa kada aflaha man zakkaha wanda ya tarbiyyantar da kansa to hakika ya samu babbar rabo a tazkiya ana shine a tarbiya duk wanda ya tsarkake kansa ya nisantar da kansa daga miyagun ɗabi'u da miyagun ayyuka da miyagun kudurori da miyagun zace-zace to wannan in ji Allah ya samu babban rabu afla sai da aka kawo fi'ilin ya tsira ya ci nasara waye man zakaha wanda ya tsarkake ransa ya tsarkake zuciyarsa sai Allah kuma ya ce ƙwarar khaba man da sa ya taɓe wanda ya tirmusa ransa cikin miyagun ɗabi'u duk wanda bai tsarkake ransa ba bai yi wa kansa insafi ba wajen saita rayuwarsa akan ɗabi'u na ƙwarai to Allah ta'ala ya ce ya taɗi ba da babban rabo ba da nasara a gobe alkiyama a wata ayan Allah ya ce cewa ita rai fa la'ammara bisu mai yawan umari da mummuna ne ran ɗan adam a galabiya haka ta gada musamman a irin wannan zamani ta yi ƙudiri mummuna ta ba da umarni mummuna sai Allah ya ce illa ma rahima rabbi sai wanda Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya samu da cikin su inna rabbi ghafurur rahim domin shi Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan jinkai ne saboda haka malamai na Allah magabata suka dubi irin wannan ayoyi da wa'ansu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da wa'ansu maganganu tabbatattu cikin addini ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ta'ala ya masa rahama daya daga cikin manya-manyan ɗaliban ibn taymiyyah Allah ta'ala ya masa rahama yake cewa jihadun nafs arba marat ka yaƙi kanka ka saita kanka to iya da matakai guda hudu duk wanda yake son ya shiga wancan kada aflaha man zakkaha to malam ibn al-qayyim ya ce akwai matakai guda hudu da ya kamata kowane dan adam ya kiyaye idan iya so ya tsara ransa ya saita ta yayi maganin miyagun ɗabi'u su ga cikin ta na daya yake cewa an yujahiduha ala ta'allimil huda ka yaƙi kanka ka matsawa kanka wajen koyon shari'a duk inda aka ce hanya ce ta shari'a hanya ce ta magabata na kwarai ka yi ƙoƙarin ɗora kanka a wannan layi ko kana so ko baka so to wannan hanya ce ta tsiratar da rai a gaban Allah gobe alkiyama ta'allimul huda kuma ita shari'a ba a kaso ake sai da ita ba daga masallatai sai makarantun addini sai kuma zama da magabata a nan ake koyon shari'a dukkan wanda ya shiryu ya kimsu ya zama mutumin kirki a duniya to a ɗayan gurabe guda uku nan ya shiru ko masallaci ko makarantar addini ko kuma zama da magabata na kwarai a irin wannan guraben ake koyin shari'a to wajibi ne mu lizamce su guraben da ake cewa Allah ya ce annabi ya ce mu lizamci wannan guraben mu lizamci dattawa mutanen kirki mu dinga ɗaukan ɗabi'unsu na kwarai suna koyar da mu rayuwa duniya da rayuwar lahira mu yi ƙoƙarin lazamtar makarantun addini abu na biyu wa dinil haqq duk mutumin da yake so ya saita ransa ya raba rayuwarsa da miyagun ɗabi'u to ya je ya koyi addinin musulunci ya yi ilimin addini ya zamto addini shine a gabansa koyon shirya koyon addini wanda mali yake cewa babu tsira babu cin nasara a duniya da lahira a rayuwar na ran da makomata illa bihi sai da addinin musulunci ba wani nasara da zaka ci a rayuwar nan a duniyance ko a lahirance face ka gwama shirya da addinin musulunci duk wanda ya gwama wannan a rayuwar shi to babu shakka ya hautu da mun tsira kuma ya samu babban rabo duniya da lahira abu na biyu in ji malam an yi jahiduwa alal amal bihi ba da ilmihi idan ka koyi shiryan ka koyi addinin musulunci to wajibi ne ka je ka ɗabbaka aiki da shi al'amalu bihi ba da ilmihi bayan ka koya wajibi ne ka je ka yi practice ɗinsa a rayuwarka ka gwada yadda ake yi ka koya addini ƙarya haram to ka kiyaye bakinka da ƙarya an koyar da kai addini cin abu kaza haram to ka kokarin kiyaye bakinka daga cin wannan abu an koyar da kai addini zama da wane makotaka da shi ba daidai bane kokarin ka kaurace masa to wannan shine ka gwada karatu cikin aiki an koyar da kai kaza da kaza a sunna kaza da kaza a farilla to wajibi ne ka ɗabbaka su cikin addini idan har kana so ka hau hanyar da za ta kai ka gun Allah lami lafiya kalau abu na uku an yi jahiduha ala da'awa ilai wa ta'alimihi man la ya'lam bayan ka koyi addini ka aikata da kanka sannan kuma kai kokarin yada da'awa ga wanda ba sani ba waɗanda ba su sani ba ko kai da kanka ko ta hanyar sako ko ta hanyar ɗaukar nauyin da'awa a yada ta to wajibi ne akan kowane musulmi ka koyar da da'awa bayan ka koyar daga wanda ba su ji ba arrabi'a na hudu an yi jahidu ala sabr ka tabbatar da kanka ka saita kanka wajen haƙuri haƙuri da ɓangarorinsa guda uku alama shaƙi da'awa wajen nauye-nauyen da'awa ɗin kanta ya kayi haƙuri lukman hikima yake cewa ya bunayya aqimi sala wamur bil ma'ruf wa nha 'anil munkar sai ce wasbir ala ma asabak inna zalika min azmi al umur yace kai haƙuri domin ka ɗau wani aiki mai girman gaske sai an samu taimakon Allah wajen yin haƙuri wa azal khalq dole sai halittu sun cutar da kai wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira dole kai haƙuri da irin cututtuka da matsalan ba da zaka samu a wajen al'umma wa yatahammal zalika kulluhu lillah kuma duka wannan ka ɗauke su ka jingina wa Allah su to idan dan adam ya cika wannan ya koyi shiriya da addini ya ɗabbaka aiki da su ya ainihin da'awa zuwa gare su kuma ya yi haƙuri to malaki cewa sara mina rabbani to mutum ya zamo irin mutanen Allah kana ganin mutum kace ga ganin Allah kira duk wanda ya haɗa wannan al'asafin arba to ya zama ɗaya daga cikin mutanen da za ake jingina su wajen ɗaukan umarnin Allah da kuma hannuwa daga cikin irin abin da Allah ta'ala ya hana mu sani cewa ran dan adam a kullum idan ba ta tsarkaku ba ta tarbiyantu to ta a lahira akwai nadama da hasara a gare ta saboda haka Allah ta'ala ya rantsuwa a wata sura daga cikin surorin alkur'ani mai girma ya rantse da zamani ko lokaci ko lokacin sallar la'asar ya ce dukkan ɗan adam iya cikin haiba wa kusurana iya cikin taɓewa da hasara maha ma kasura maluhu wa waladuhu duk inda dukiyarsa ta yi yawa ko yayansa suka yi yawa wa azuma kaduru duk inda matsayinsa ya kai wa sharfu da ɗaukakarsa illa man jamala wa saful arba'a sai Allah ta'ala ya lissafo wa an abubuwa guda hudu a waccan sura ya ce riko da su shine kubuta daga cikin hasarar duniya ga dan adam in dai kai riko da su to hasarar da Allah ya ce dan adam yayi a duniya wal asri innal insana lafi khusr wannan hasarar to Allah ya ce illal ladzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr waɗannan abubuwa guda hudu to su ne kubuta daga cikin hasarar dan adam a duniya amma duk dan adam din da bai yi kokarin ya yi riko da abubuwan nan guda hudu ba to babu shakka iya cikin tafaffun asara a gidan duniya abu na farko al'iman idan kana so ka kubuce daga hasarar duniya ya zamto kana da imani kuma imanin gaske imani wa abubuwa sit da ƙofofinsa guda shida duk abin da ya zo daga Allah daga ma'aikin Allah ka sallama musu kawai inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyaha kuma bainahum an yaqulu samina wa ata'na to wannan shine imani duk abin da aka ce qala Allah qala rasul kace samina wa ata'na to wannan haka ake so dan adam musulmi ya kasance shi wannan imani yashmilu kullu ma yaqrabu ila Allah ya kumso duk abin da zai kusata ka zuwa ga Allah min itikadi sahihin wa ilmin nafi kudiri mai kyau aqida lafiyayya da kuma ainihin ilimi mai amfani abu na biyu al'amalu salih bayan ka imani ana kokarin ka aikata aiki na kwarai aiki na kwarai ko malamai suna cewa baya yiwa sai hada abubuwa guda biyu akwai al-ikhlasu akwai al-mutaba'a kai aikin dan Allah sannan kuma ka bi manzon Allah wajen aikin wa huwa kullu qawlin aw fi'lin shi aiki na kwarai shine dukkan wani fadi ko aiki yuqarribu ila Allah wanda zai kusantar da kai zuwa ga Allah bi an yakuna fa'ilahu mukhlisan mai aikin ya zamto iya da ikhlasi dan Allah yake yi wali muhammadin muttabi'a kuma iya bin mazan Allah cikin aiki wannan shine kudiri na biyu na uku at tawasi bil haqq idan kana so ka kubuta daga cikin hasarar da dan adam yake tafkawa a duniya inji Allah to sai kana kokarin siffantuwa da gaskiya at tawasi bil haqq bayan ka ɗabi'antu da gaskiya kuma ka yi wasici da gaskiya babbar matsalar mu a wannan lokacin kenan har ma wa'ansu daga cikin malamai suna cewa bisa ɗabi'u da halayya wa'ansu arnan da aka yi a baya sun fi wa'ansu musulman a yau sun ba da misalai da yawa ga abu safiyan lokacin da iya kafiri bai musulunta ba ba shi da abokin adawa da gaba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hirakl wanda shine shugaban nasarancin duniya a wancan lokaci iya rum italy ta yanzu ya kirayi abu safiya ne je gunsa yake masa tambayoyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da yazo iya da'awar annabta da yazo da me yazo abu safiya ke cewa ya ce abi Allah shi kadai a bar addinin gargajiya a yi gaskiya a riko amana a yi zumunci yace mabiyansa suna karuwa ko ba su karuwa suna karuwa yace madaukaka manyan cikin mutane suke bin sa ko talaka ce talakawa ne duk abin da hirakali tambayi abu safiyan gaskiya ya faɗa gaban mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya alkawari da kai da shi idan ya yi alkawari iya saba ko iya cikawa ya ce duk alkawarin da muka shi a baya ya cika na gaba ne dai ba san abin da zai faru ba kafiri yake faɗar gaskiya kan mazan allah sallallahu alaihi wasallam yau kuma ina rayuwar mu take da ɗan adam musulmi mai ƙoƙarin ikirarin sunna amma ya zauna iya yi wa ɗan uwansa ƙarya iya yi wa ɗan uwansa shari da kazafi amma can kafiri iya jin nauyin yayi wa musulmi ƙarya har abu safi nake cewa shi a lokacin iya jin nauyin a ce a bayansa an taɓa samun tarihin sai wani ƙarya a rayuwarsa ba baya san wannan a lokacin bai musulunta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun kafin Allah ya bahi risala shawa sun kira shi wani mitin wanda yake cewa hilful fudul ya je ya zauna suka tattauna mitin din da aka yi agun shi ne dukkan wani azzalimi da ya zalunci wani to a yi taron a yi gangan kwaji a kwato wani zaluncin da aka yi masa dan rauninka ko raunin kabilarka ko rashin gatanka an zalunce ka to a taro a ji a kwato abin da aka zalunce ka manzon Allah ce ko a yanzu bayan Allah ya mai da ni manzo ya mun wahayi suka kira ni kan wannan tattaunawa wala sai na je ni domin abin kirki yake ta abu kafirai a junansu suna taron gayya taron gayya su kwato zaluncin da aka yi wa nasu to amma a yau kai za a zalunta ka je gun da aka ce za a kwato haƙƙinka a gun wanda ya zalunce ka amma idan ka je gun ka zama nama a wannan rayuwar haka ake yi an zalunce ka an cuce ka an ce ka je kotu ko ka je wajen yan sanda to idan ka je ka kai wa kanka kanka nama zalunce ka nan a ja ka nan a fisge ka nan a wannan rayuwar da ake kiran musulunci haka ake a wancan lokacin akwai wani wanda ya zo wajen gaban manzo Allah ce shi ya musulunta yan uwansu suka tawaru suka ce kai kare zaka fita zakka ka ce addinin manzon Allah zaka ba zaka addinin gargajiya ba sai ya ce musu ni fa na yanke na yi alkawari zan bi manzon Allah har na mutu ya suka ce to wallahi ko ka juya ka dawo mana to kai mutumin banza domin kai alƙawari ka karya arna sun san muhimmancin alƙawari ina muke da alƙawari a yau ba alƙawari babu gaskiya babu amana ya sa rayuwar mu ta shiga cikin wani hali mara daɗi mun ɗau wayanmu da dubaran mu da kuɗi shine kawai tudun mun tsira a wannan rayuwar abin da muka ɗauka kenan kuma abin da rayuwar mu ta nuna kenan dukkan ɗan adam a yau za ka ji musulmi iya cewa ni fa akan kuɗi ba abin da ba zan yi ba wani har ya buɗe baki ya laftawa kansa mummunar magana ya ɗaukewa kansa mutunci da albarka akan kuɗi a yau a rayuwar ana samun irin waɗannan mutana ko mun yadda mun amince mun mai wuya cewa kuɗi ko tara dukiya shine maslaha a wannan rayuwa shi yasa matsalar mu ba za ta warku ba sai lokacin da Allah ya so mun maida larura ko irin wata jarrabawa da Allah ya kawo mana to mun mai da ita hanya tara kuɗi yanzu mu duba la kaddar Allah a ce za a yi wahalar fetur to wa'an sun samu hanyar cutar yan uwansu kenan yanzu a ce abinci zai yi tsada ba fata muke ba to wani a fakewa da tsadar masara zai yi kuɗi yanzu a ta annobar da ake ta yadawa annobar corona ko ebola ko wane ne to wa'an sun fake da ita suna yin kuɗi suna cutar mutane babu abin da yanzu zai zo wanda ɗan adam musulmi bai mai da shanye neman kuɗi ba hatta larurar rashin tsaro insecurity wa an sun fake da ita suna azurta kansu to ta yaya matsalar mu za ta ware ba za ta ware ba mun ɗau abinci tara kuɗi shine zaman lafiya shine warakar matsala ko ba shi bane imani da aiki na kwarai da wasiya da gaskiya da wasiya da haƙuri shine zaman lafiya amma matukar ba ma wannan muka sa wayo da dabara a gaba wallahi mun dinga ganin ba daidai ba a rayuwar mu kenan saboda kan mu dawo mu gyara yan kasuwar mu shugabannin mu malaman mu talakawa mabiya mu dawo mu gyara inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim muna da yawa muna da ilimi muna da dukiya amma ba wanda ake wulakanci a kasar ila musulmi ba irin cin mutuncin da ba a yi mana mun fi kowa yawa mun fi kowa ilimi mun fi kowa arziki amma mun kasa riƙen addininmu duk kuma musulmin da ba su riko da addininsu ba a gun Allah aikin banza ne su Allah bai kula da su taron tsutsiya ne ba shara Allah ya halicce mu budokokinsa mun sa son zuciya muna bi mun sa wayo da dabara muna bi ga ƙarya da kazafi a cikinmu dukkan munanan ayyukan da da a ɗabi'anci arna ba su yi ba amma a yau muna yi mu da muke sallar mu da muke azumin mu da muke zakar mu da muke zuwa aikin hajji ƙarya da ɗazafi da zalunci ba abin da mamaye da shari da hasada da keta da bakin ciki duka wannan miyagun ɗabi'u ne wanda musulunci ya kore su daga cikinmu to idan muna so mu dawo saiti wallahi wannan wasiyar da Allah sai mu dawo kanta al-imanu wal amalu salih wat tawasi bil haqq wat tawasi bis sabr wannan shine ki na zaman lafiya a duniya da lahira duk wanda bai riko da wannan bola ya asara tunda Allah ne faɗa innal insana lafi khusr kowa ya kai kana cikin wannan hasarar sai mutumin da ya riko da wannan abubuwa guda hudu Allah ta'ala ya babu iko riko da su at-tawasi bil haqq shine mutum yayi kokarin ɗabi'antuwa da gaskiya da yin wasici da gaskiya na hudu at-tawasi bis sabr yin wasici da hakuri da kuma hakura daga irin jarabawa da Allah ne ba bi an yusi ba'dhum ba'dha bis sabr mu dinga yi wa junanmu wasu mu yi haƙuri wani aiki ne Allah ya samu wani umarni ne barin haramun ne a kaddara ce Allah ya jawo mana ita mu ɗauyin haƙuri a rayuwarmu mu yi haƙuri da juna a tawasi bil haq wa tawasi bis sabr wasici da haƙuri da gaskiya to shine suka kulle suka zama al'amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar wanda su biyu su ne cin nasarar al'ummar musulmi su ne tsayuwar ta lafiya shine nasararta shine ɗaukakarta shine falalarta shine albarkarta domin Allah ta'ala ya ce kuntum khayra umma kun zama to al'umma mafi alkhairi wanda ukhrijal linnas aka fitar dan mutane ta'amuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da kyakkyawa kuma kuna hani da mummuna mu sani cewa gwaji ya tabbata da kuma abin da ido ya nuna ita jinya ko rashin lafiya idan aka yi sakaci da ita ba a magance ta ba to za ta game dukkan jiki gaba daya da ƙarshe kuma maganin ta yi wahala bayan ta tabbatu cikin jiki in dai sakaci ya ba a nemi magani ba to nan gaba za ta fi ƙarfin jikin to haka zalikal munkara haka mummunan aiki yake idza turika idan kuka bar shi iya karami iya karami falam yughayyir ba a canja shi ba har mutane suka saba da shi wa yaf'aluhu kabiruhum wa saghiruhum kanana da manya suna aikatawa kamar ha'inci a yanzu da ƙarya ba babba ba karami to abin tun iya karami idan ba a ɗau matakin magance shi ba to nan gaba zai zama to yayi wahalar magani wa inda izin yusbihu min ghairi sahali ta gairi zai zama to an yi wa gari ba abin sauki bane a canja shi ga abubuwan da suke faruwa cikin bukukuna da ake ana ganin kaman wasa wasa ne to yanzu akwai abubuwan da ko kayi fama ba za su gyaru ba amma tun farko da an dakile su fa yanzu ka ɗau bikin da muke yi kashi goma kashi bakwai yahudawa mun kwaikwaya yahudanci ake yi idan ka cire a zo masallaci a ce ga wali ga wali ga ɗaurin aure ga malami ga shaidu idan ka cire wannan gun da an ambaton sadaki ka je gidajen mu da holtin din da ake kamawa da wani hol hol da ake kamawa duk yahudanci ake a gun yahudawa ake kwaikwaya gura ba ba wani sunna ake ba wani addini ake yi ba a taru mata da maza a dunga shagiyanci kuma da sunan addini ana neman albarka a wannan rayuwar haka muke to karamin abu in ba a canja shi ba wallahi nan gaba zai canju ba kamar jinya ce karama karama a yi sakaci ba magance ta ba to nan gaba ta magantu ba canja shi zai wahala ko izalati ko gusar da shi wa yawmiha a yawmal qiyama a ranar alkiyama yastawjibu fa'iluhu alayhi min Allah duk wanda ya gushe da mummuna aiki bai tuba ba bai daina ba a kiyama zai hada da uban Allah al-iqabu alladhi la yumkinu an yatakhallaf bihal azabar da ba za ka iya taba juya ta ban ta zo iz innahu jara ala sunanillah ya gudana cikin irin tsarin Allah ta'ala da yake cewa wanda baya canjawa baya musanyawa sunnatul lahi lati qad kana min qabl irin hanyar Allah kenan wanda magabatan ku suka wata kanta suka wuce walan tajida li sunnatul lahi tabdila ba za ka taba taban samun canji ba cikin irin hanyar Allah ta'ala mu sani cewa yan uwa nafsul bashariya rai da dan adam ta ta'adul qabih idan ta saba da mummuna fa yusbihu indaha fa yuhsinu indaha wannan mummunan nan gaba zai zama mai kyau a gunta in dai tana mummuna ba ta canjawa to nan gaba wannan mummuna zai iya rikida ya koma mai kyau idan ta saba da shi fa yusbihu dabi'atan laha mummuna yake zama dabi'ata fa zalika sha'anu al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar to wannan shine irin aikin da al-amru wa nahyi anil munkar suke yi a cikin dan adam su canje mummuna da kyakkyawa fa inal ma'ruf haka nan aiki mai kyau idza turika idan kuka bar shi ba ku aikatawa ba ku ba da umarni da shi da yawa daga cikin mutane za su daina yin sa ba za su san shi ba ba to nan gaba idan an zo ana aikata sai zama munkari to haka zalika almunkar haka munkari yake idza lam yubadir ila taghyirihi idan ba ku yi gaggawar canja shi ba wa izalati ko gusar da shi lam yudyasira min zaman ba za a samu lokaci ba dan kadan a cikin zamani hatta yi kusura wa yantashir har yayi yawa ya yadu bal yarawnahu huwa yawman min al-ma'ruf wadannan sai ga mummuna ya koma mai kyau ba ba aikata shi ko ba san shi ba wannan shine in in dimasul basira wa kuma maskul fikri toshewar basira da kuma gogewar tunani saboda wannan ya uwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da umarnin al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar yace wajibi ne su biyun dole ne akan kowane musulmi kullum bi kadari da aka tahi kowa daga cikin mu da irin damar da Allah ya bashi amma gusar da mummuna da dasa kyakkyawa to wajibi ne akan kowa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi kowa da irin damar da Allah ya bashi har ma cikin Allah yake cewa duk wanda baya cikin uku nan to ba shi da imani dukkan wanda ake mummuna ya kawar da hannunsa in zai iya in kuma ba zai iya ba ya faɗa da bakin shi in ba zai iya ba ya kyamaci abin a zuciyarsa wannan shine ƙarshen imani ba wani imanin da da yake kasa da wannan to saboda ka idan mun ga ana aikata mummuna dukkan matakai nan guda uku wanda ya zama iya da su dole ya mataki aka kamar gidanka kana da ikon ka canja da hannunka kana da ikon ka yi nasiha a wasu guraben wani guraben za ka kyamaci abin a zuciyarka to amma dukkan wannan matakan da yawa ba mu hawansa shi ya sa mummunan ya yaɗu ko ina wanda ko magance shi nan gaba zai zama aiki kullum bi takbi qadri taqatihi ibqa allahum idan muna al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar za mu tabbatu cikin tsarki al'umma za ta yi kyau zaman mu zai dawo irin na da wa salahihim salahar mu kowa zai zauna lafiya da dan uwansa wa muhafaza lahum ala sharafihim wa makanatihim mutuncin mu darajar mu matsayin mu duk zai tabbatu akan al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar amma idan ba ma yi to kullum baya muke darajar mu rushewa take yi matsayin mu zubiya yake Allah ta'ala na cewa wal takum minkum umma yad'una ila alkhair a samu wata tawaga a cikin ku musulmai Allah iya ce a samu wa'ansu zarata a cikin ku yad'una ila alkhair su dinga kiran mutane zuwa ga alkhairi su dinga kiran su su zo su zauna kan alkhairi su ta alkhairi ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ku yi kyakkyawa ku bar mummuna Allah ya ce wa ula'ika humul muflihuna irin waɗannan su ne masu samun babban rabo a al-muflihuna su ne masu samun aljanna al-iflaha ko a iflaha a qur'ani suna cewa aljanna ce duk wanda Allah ya ce ya samu rabo babba to malamai suna cewa aljanna Allah ta'ala ba shi a ce da al'amru bil ma'rufi nahyi anil munkar ana samu shiga aljanna kuma kowa ya aiki irin damar da Allah ya bashi kullun ya amalu ala shakilati farabbukum a'alu biman huwa ahada sabila kowa ya aiki bisa damar da Allah ya bashi al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ba aikin malamai bane kawai kar ka ce ka zo akwai malamai ne siyasa yawan aikin ba aikin su bane kawai kai ma akwai damar da zaka taka aka idan kana da dukiya ka daurewa da awar karfafe ta duk abin da take bukata kai mata kai ma ka higo ciki ka dau nauyin dalibai su tafi su karatu addini ka gina masallatai da makaranti a dinga karatu kai irin naka yadda malami zai tsaya sa al'umma ga bai musu bayani kai ma ka irin naka kowa akwai damar da zai riki shi yasa suka ce shi addinin nan ita sunnan nan ba ta mutum ɗaya bace ba ta mutum biyu bace shi yasa muke neman haɗa kan al'umma idan mun dunkule ba abin da ba za mu iya yi ba amma idan mun watse mun rarrabu dan abu kaɗan zai iya fin mu mu dunkule mu cicciɓi addinin shine mutuncinmu shine darajarmu amma duk abin da muka rike ba addini ba wallahi a duniya za mu yi hasara a gaban Allah kuma bamu da mutunci Allah ta'ala ya samu dace mi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين اللهم انصر اكوان المسلمين المستضعفين يا رب العالمين في اي مكان يا يا يا يا يا, يا عز وجل يا حي يا كيو الله كجي كما كجي ما هيفمو يا الله الله كبامو لافيا da zaman lafiya da abin da yafi karfin mu Allah ta'ala ka fi karfin shi duk kuma abin da muka sa gaba na alkhairi Allah ta'ala ka tabbatar mana da shi Allah ta'ala ka yi wa shugabannin mu jagoranci Allah ta'ala muna roƙonka babu damuna mai albarka Allah ta'ala ka bamu nutsuwa a gidajenmu da masallatayyanmu da kasuwanninmu da ofisoshinmu da makarantunmu ya Allah dukkan wata hanyar neman abinci mu Allah ka sanya mata albarka Allah ka tsare mu ka tsare mana imaninmu da mutuncinmu da iyalanmu ya Allah muna roƙon ka haɗa mu da mai kyau a duniya ka haɗa mu da mai kyau a lahira ya Allah ya Allah muna roƙon ka tabbatar da mu akan hanyar daidai ibadallahi inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamukumullah